الحمد لله الحمد لله الهادي لمن استهداه والكافي لمن تولاه أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لم يصبني شيء فإن لو تفتح عمل الشيطان عباد الله هذا الحديث العظيم هو موضوع كلامنا اليوم لكن ليس كله بل جزء منه وهو الحرص على ما ينفع والاستعانة بالله تبارك وتعالى إن أصل هذا الدين مبني على هذين الأمرين أن يكون الإنسان حريصا على ما ينفعه ثم يكون مستعينا بالله احرص على ما ينفعك وأنفع وأعظم ما ينفعك في الدنيا والآخرة عبادة الله تبارك وتعالى وأن تكون في ذلك مخلصا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون مستعينا بالله تبارك وتعالى في جميع أمورك والله تبارك وتعالى يوافي ما وعدك في الدنيا والآخرة إذا كنت مستعينا به متوكلا عليه واثقا به إذا كنت واثقا بالله تعالى متوكلا عليه حق التوكل فالله تبارك وتعالى لن يخيب أملك فالله تبارك وتعالى حريص على نفع عبده فاحرص يا عبد الله على كل ما ينفعك فإن الإنسان إذا كان حريصا على ما ينفعه فإنه يتتبع جميع, يتتبع جميع ما ينفعه ثم يختار منها أعظمها وأنفعها فالله تبارك وتعالى من رحمته لعباده أنه يسر لهم أسباب الهدى ثم خوفهم من أسباب الضلال والغواية فإذا كان العبد يتكل على الله ويتوكل عليه ويثق فيه ويستعين به في جميع أموره في الدنيا والآخرة فالله تبارك وتعالى لن يتركه بغير استعانة منه بغير إعانة منه أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وإياكم كما أسأله أن يعينني وإياكم على الهدى وعلى إكمال جميع ما من مصلحته أن نحصل على مصالح الدنيا والآخرة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina jan hankalinmu baki ɗayanmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu ji tsoron Allah mu bi dokokinsa abinda ya ce a aikata a aikata abinda ya hana a hannu kuma ya bayin Allah ku ji tsoron ranar da za ku tsaya a gaban Ubangijinku ranar da Allah zai baiwa kowa abin da ya aikata dukkan abin da ka aikata za ka samu sakamakonsa in khairan fa khair wa in sharran fa shar duk wanda ya aikata aikin alheri zai ganshi ومن يعمل مثقال ذر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره babu wanda za a zalunce shi ya aikata aikin kirki a hana shi ladansa ko a ɓoye babu wanda za a zalunce shi bai aikata laifi ba a ɗora masa laifinsa wannan rana tana zuwa lama halata babu makawa duk dabararka duk wayanka za ka tsaya gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala duk matsayinka a duniya duk rashin matsayinka a duniya duk girman aikinka duk girman duk kankancin rashin aikinka hakanan duk abin da Allah ya hore maka da abin da ma ba ka da shi duk matsayinka a duniya Allah zai tsaye da kai kuma za a tambaye ka akan abin da ka aikata ya ku bayin Allah al-Imam Muslim ya rawaito hadisi a cikin sahihinsa daga hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an a wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana wasu ka'idoji da wata wasiya wadda duk mutumin da ya riko da ita to insha Allah ta'ala zai rabauta duniya da lahira wannan hadisi a cikinsa manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa almu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'min adh-dha'if mumini mai karfi karfin imani shi ake nufi anan ba iya karfin jiki ba mu duk da cewa karfin jikin shi ma yana cikin abin da malamai suka ambata yana cikin abin da ake so amma in an yi amfani da shi ta hanyar daidai mumini mai karfi خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف Allah ya fi sansa ya fi alheri sannan Allah ya fi sansa fiye da mumini wanda yake rarrauna wanda yake ba shi da ƙarfi na imani a zuciyarsa sannan sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz duk da ya ce wa fi kullin khair a kowanne akwai alheri mumini in dai mumini ne ko mai raunin ne ko mai karfin ne to akwai alheri tare da shi saboda imaninsa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu wannan umarni kafin wannan lokaci da ma labari ne yake bamu na yadda Allah subhanahu wata'ala yake daukar bayinsa sannan sai yace ihris ala ma yanfa'uk kayi kwadayi bisa abin da zai amfane ka malamai suna cewa wannan ka'ida ce a wannan addinin namu babbar ka'ida da kowanne babi tana shiga in an ce ka'ida ana nufin wani lamari mai girma wani ko wani tsari da baya sabawa a duk inda za ka yi amfani da shi to zai fito ka yi kwaɗayi a kan abin da zai amfane ka kada ka yi kwaɗayin abin da zai cuce ka babu abin da zai amfane ka ko a rayuwa irin ka bauta wa Allah ka zama cikin musulmi ka zama mumini ka zama muhsini ka zama mai bautar Allah subhanahu wata'ala ka zama mai kiyayewa ga dokokin Allah mai girmama Allah mai girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah yake so kana gaba wajen aikatawa duk abin da Allah baya so to kana baya wajen masu aikata waɗannan irin abubuwa sannan wannan ihris alama yanfa'uk bata tsaya akan abin da ya shafi lahira ba har a duniya ka zama kai mai kwaɗayi ne akan abin da zai maka amfani kar a ganka da siffar lalaci kar a ganka akan wani abu da zai cuce ka kasan cuta ce ka zauna baka aikin komai baka tunanin me za ka yi yau baka tunanin me za ka yi gobe baka tsara gudanar da rayuwarka wannan kamar ka barwa wato rayuwarka yau da kullum ita za ta gudanar maka alherinka ko sharrinka wannan ko ba daidai bane ne wajibi ne a gun musulmi ya zama yana da tsari ya kintsa abin da zai yi tun yana makaranta ina kwaɗayin in zama kaza in na gama karatu ina kwaɗayin in zama abu kaza wani ɓangare na wannan al'umma da zai zama mai amfani amma da yawa daga cikin mu yanzu in ka tambayi da yawa daga 'ya'yanmu ka tambayi da yawa daga ma manyan da suka suka tsallake marhaloli wato matakai matakai na karatu ka ce meye burinka a rayuwa dan Allah mai kake so ka yi sai ka samu mutane da yawa ba su san ma me ya kawo su duniya ba ta ɓangaren addini bai san cewa Allah ya halicci shi ne don ya bauta masa ba ta ɓangaren duniya bai san abin da ya tsara wa kansa ba ya ɗauki rayuwa kawai abin da ya zo shi zai gudanar da shi ma'ana yadda rayuwar ta zo kaifa mattafaq duk abu yadda ya zo kawai sai a yi shi amma ba zai kintsa ma kansa wani abu ba wannan ba shiri bane ba kintsi bane ba alama ce ta mumini mai ƙarfi ba wajibi ya zama musulmi ya zama yana da tsari yana da kintsi yana buƙatar ya zama kaza ba laifi bane a rayuwarka ka ce ina son in kai ga matsayi kaza a rayuwa to amma ga ka'ida ta biyu da ta biyo baya wasta'in billah ka nemi taimakon Allah kar ka dogara da wani wanda ba Allah ba boka ba zai maka ba dan duba ba zai maka ba zamba cikin aminci ba zai maka ba cuta da ƙarya ba za su yi maka ba ka zama mai gaskiya ka dogara ga Allah wannan su ne ƙa'idoji guda biyu na cin nasara a rayuwa rayuwar ta duniya da kuma ta lahira ka kintsa kana so ka zama kaza a duniya kana so ka zama mai ilimi ilimi a fanni kaza ilimi a fanni kaza kana so ka zama babu wanda ya kai ka a bangaren duniya a bangare kaza ba laifi bane kai wannan burin amma ka bi hanyar da ake samu al-akhdhu bil asbabi wat tawakkulu ala Allah wannan ita ce ka'ida to wannan kuma in mun lura ga duk wanda ya fahimci wannan hadisi to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu kenan al akhdhu bil asbabi shine al hirsu ala ma yanfa'uka sannan kuma al isti'anatu billah shine kai tawakkali kada ka bari wani abu ya girmama a zuciyarka sama da Allah kada ka bari wani abu ya girmama a zuciyarka sama da dogaranka ga Allah kada ka ɗauko wani ko wani malami ka ɗauka cewa duk abin da kake so in ya ce za a yi za a yi kada ka ɗauko wani ko wani boka da makamantansa ka ɗauka shi ne duk abin da ya ce zai same ka to shi ne a'a ka yi wa Allah butulci lokacin da Allah ya halicce ka la'alla ma ka fi wannan boka shekaru shi baya nan lokacin da Allah ya halicce ka bai yi shawara da shi ba lokacin da Allah ya baka arzikin da ya baka jiya da shekaran jiya bai nemi shawararka ba dan mai arzikin da zai baka gobe sai an same shi da haka duk gaba ɗayan rayuwarka ta Allah ce mallakarsa ne shi ke tsara maka ita kana karkacewa ka koma zuwa wurin wani ba shi ba to sai ya barka da wannan dabara taka sai ka ga lamuranka suna lalacewa duniyarka ka nema ka rasa lahira kuma ka ji dama ba za ka samu komai ba saboda Allah ba zai karbi aikin waɗanda suka lalata ayyukansu ta hanyar shirke-shirke a wannan rayuwa ba bayan haka ya kai bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a wannan hadisi wala ta'jaz kar ka samu karayar zuci ba daidai bane ka karaya in kayi kokari kayi kokari baka samu ba sake gwadawa abu kaza ake so a samu wani matsayi ne ko a wani ofis ne ko kasuwanci ko meye je ka nema ta hanyar da ake nema kayi shekara goma sha kana nema baka samu ba karka ce na fasa Allah baya so na ko kuma abun bai karbe ni ba a'a sake gwadawa ci gaba da kokari akwai wata kissa da malamai suke bayarwa a koyaushe dangane da wani babban malami mashhuri a koyon larabci ana ce masa malam kisa'i ɗaliban ilimi sun san shi malam kisa'i a farkon koyon karatunsa babu abin da ya tsana a duniya irin na hau a ce fa'ili marfu'i maf'ulun bihi mansubun da sauransu baya fahimta baya gane yayi yayi ya koya ya kasa wata rana yana tafiya a daji ya kwanta yana hutawa sai ya ga wani ƙwaro yana ƙoƙari ya hau jikin wani dutse mai santsi yana hawa yana faɗowa yana hawa yana faɗowa yana hawa yana faɗowa amma bai fasa ba ya sake ƙoƙarin hawan ya sake faɗowa ya hau sai da ya kusa ƙarshe ya sake faɗowa amma bai fasa ba sai da ya sake hawa yana bi a hankali a hankali sai da ya kai kuma ya tsallake ya hai shine daga nan sai ya ɗauki darasi cewa ashe idan mutum ya yi ƙoƙarin samun abu bai samu ba to ba haƙura yake ya fidda rai ba a'a dagewa yake shine ya dawo ya sake komawa makaranta ya sake karatu ya ɗauko da nahawun sai da ya zama da nahawun da ba nahawun ba duk yana cikin malamai yanzu in ana ambatan malaman larabci ba yadda za a yi ba ambaci alkisa'i ba wannan irin tunanin kishiyar tunanin bahaushe ne bahaushe haka ake so ka yi ƙoƙari irin wannan duk abin da ka yi ƙoƙari baka same shi ba to karka ce wannan ba rabona ba ne allah bai buɗe maka lauhil mahfuzi kaga cewa ba rabanka ba ne tashi ka ci gaba da nema ka yi tawakkali ga allah wannan shine ma'anar ihris ala ma yanfa'uk sannan mene wasta'in billah karka dogara ga kowa sai allah sannan wala ta'jaz kada ka karaya ka'idojin nan manya wajibi ne a gun musulmi musamman mu musulmi a wannan zamani mu ɗauke su an ƙasƙanta mu mun ƙasƙanta kanmu an susuntar da mu mun susuntar da kanmu mun ɗauki kanmu ba za mu iya komai ba ba don komai ba saboda raunin zuciya zuciyar ta gamsu cewa ta kasa kasuwanci ya raunana leburanci ba a yi mutane su zauna babu aiki sai zagin wannan da zagin wancan in wannan ya sa kaya mai kyau a zage shi ya shiga mota mai kyau a zage shi da hassada kai kuma kana da damar da zaka tashi ka bazama ka tafi ka je ka nemo Allah bai ce sai wani da wani zai ba arziki ba kai baka san abin da Allah ya lullube a cikin tarihinsa rubutunsa na kaddara me zaka zo ka zama ba duk cikinmu da muke masallacin nan Allah ne kawai ya san gobe me za mu yi Allah ne ya san wane ƙila shi zai zama kaza a gobe jibi gata shekaru masu zuwa amma in ka zauna ka fiddare cewa ai baka cikin masu yin kaza har ka ji wani yana cewa mu kan ai wasu muka rako Allah baya san mu ba dan mu aka yi wannan duniyar ba wannan duka tunani ne marar kyau wanda ya kamata mutum bahaushe ya cire irin wannan tunani da lalaci da tumasanci da bara da rashin dogaro da kai wannan duka hali ne ba na musulmin kirki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa ya fara wannan hadisin da almu'minu alqawiyyu sai ce khairun wa ahabbu ila Allah min almu'min ad-da'if ad-da'if fi binyati al-khilqati ad-da'if fi imanihi ad-da'if fi damirihi ba haka ake son musulmi ya zama ba wajibin mu tashi tsaye mu bazama mu yi karatun da duk abin da ake so a samu a duniya sai da shi a yi a sami abin to mu yi wannan karatun kuma mu buɗe harkar kasuwancinmu mu buɗe taimakon juna kada ya zama cewa kowa rayuwarsa yake shi kaɗai ba ruwan kowa da kowa wannan rayuwar ba ta taimakawa wajibi mu haɗa kanmu wajibi mu saurari wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من ألقونك كفن سمالم أمتأي متاني ما سكعرف زوشيا وأن ذا أثارا za su ceto wannan al'ummar daga ƙasƙancinta zuwa ɗaukaka, Allah ka ba su ilimi mai amfani a kowane fanni na rayuwa, fannonin boko gaba ɗayansu kowane iri mai amfani ga al'umma, Allah ka ɗora su. Fannonin ilimin addinin da za a samu malamai na Allah da za su zama masu tsoron Allah, masu ɗora mutane a kan tafarkin da za a haɗu da Allah a shiga aljanna, Allah ka ƙara yawaita su a cikinsu. ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka tallafa mata kar ka bar ta ta balbalce ta lalace Allah ka taimaka mata ka tallafa mata ka dora ta akan turba madaidaiciya ka ba wa shugabanninta basira basirar da za su fidda al'umma daga damuwa da shiryar da abubuwan da za su zama masu amfani dukkan abin da zai zama sababi na lalacewar wannan al'umma da kaskanci Allah kai maganinsa ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi a ko'ina a wannan duniya duk inda musulmi suke cikin azaba da wahala ya Allah kai maganin wannan lamari Allah kuma ka da musulmin su koma musulunci na hakika musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai da shi ake samun ɗaukaka larabawa suna cikin ƙasƙanci ba a san da su ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan musuluncin suka karɓe shi Allah ya ɗaukaka su sai da suka rinjayi duniya baki ɗayanta mafi yawan duniya ta koma ƙarƙashinsu amma daga lokacin da musulmi suka yi rabu da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya abin da ya ga dama babu tsari babu doka sallah kaga musulmi dan musulmi baya sallah abin da ya dame shi shi yake so kai masa nasiha akan abu ba daidai bane ba ruwansa abin da ya dame shi duniyarsa ina zai same ta ina za ta yi kyau to wannan ba a samun ɗaukaka da irin wannan ɗabi'a ana samun ɗaukaka ne da biyayya ga Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka yassare mana al'amuru mu baki ɗaya Allah ka ɗora mu akan tafarki madaidaici wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad